بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin 21 ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da 21 ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abi abdurrahman al-dosowi isma'il bun akibo ahmad jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan kwadaitarwa akan yin aure za mu tashi inda Malam ya ce ƙalal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi na buguya a sheikh ismail ɗan abubakar allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يجي wannan hadisi daga annabi cewa. من عمل فرقة بين المرأة وزوجها duk wanda ya wani aiki ta hanyar ziga wata mace da mijinta har ya haifar da saɓani na rabuwa tsakanin matan da mijinta kana alaihi la'anatullahi fi duniya wal akhira shi wannan da ya al'amari ya ƙoƙari na ziga ko na ɗaukan mataki har ya raba tsakanin mace da mijinta to Allah ya tsine mai albarka duniya da lahira. Wa harrama Allahu alaihi nazara ila wajihil karim kuma Allah maɗaukin sarki ya haramta mai ba zai ga fuskan Allah ba a lahira kwata-kwata. Sau da mugun aikin da ya yi na ƙoƙarin raba mata da mijinta. wannan shine hadisi na 98 daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na buguya ƙultu malam akibo ya ce hadisun maudu'un wannan hadisin ƙarya ne akhrajahu al-haris haris ya fitar da shi a cikin musnad a lamba hadisi na 205 min tariqi dawud al-muhabbar عن ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا kunji wannan shine isnadin hadisin da ya zo a cikin musnad wasaƙal hadis sai ya kawo hadisin da wannan isnadin wa huwa hadisin tawilun jiddan malai ce wannan hadisi ne mai tsawo kwarai da gaske hadisi ne dogo wanne karatu zahiratun alaihi malai ya ce al'amarin nakara a filin Allah yake a cikin wannan hadisi waka za alamatul wadu'i haka ma alamomin da ke bayyana cewa hadisin nan fa ƙirƙira ne to a bayyane yake ba a sakai ba cikin wannan hadisi wa Dawud al-Muhabbar shi wannan Dawud al-Muhabbar da yake a cikin isnadin nan wa huwa Suleiman ibn Zakwan shine Suleiman dan Zakwan haza kazzabun malai ce wannan makaryaci ne mun gano wannan da kyau ko makaryaci ne wa huwa muttahamun bi hadha fil hadis yace shi cikakken wanda malamai ne suke tuhuman shi da ƙarya a cikin duniyan hadisi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisin bai tabbata ba قال البخاري الإمام البخاري يشي منكر الحديث wannan mutumi munkarul hadis ne ma'ana idan ya ruwaito hadisi ba karban hadisin shi wa qala abu hatimin razi abu hatimin razi ya ce ghairu thika wannan ba amintacce ba ne zahibul hadis kuma hadisin shi gaba ɗaya in ya kawo to tafiyayyen hadisi ne ma'ana ba a yadda da hadisin shi munkarul hadis kun ji rubdugun da malamai suke mashi ko kuma kamar yadda na sha faɗa kun ga waɗannan da ake masu wannan dirar mikiyan a zamanin da suke fa malamai ne fa wanda suna da ɗalibai suna da masallatan juma'a suna da mimbarori suna faɗi a ji amma suka samu kansa irin wannan matsala malamai suka yi watsi da su jama'a ana son malami ya zama mai mutunci mai ɗa'a idan ya zama bai da mutunci bai da ɗa'a babu alheri sauraron shi kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wa qala zahabi malan zahabi ya ce wahin wa qala ibn hajarin matruk ibn hajar ya ce matruki ne to duk waɗannan abubuwan da suke ma wannan hadisin saukan lema a kai to yana nuna wannan mai ruwa makareci ne hadisin ya zama maudu'i hadisin ƙarya kenan to ga wata lamba a ƙasa Mala ya ce wa ma annana na ƙolu bi za'afi hazal hadis, tare da muna hukunta cewa wannan hadisi hadisi ne da ifi, illa anna hazal amala la khilafa baina ahlil ilmi fi hurmatihi, tare da cewa malamai sun haɗa kan cewa wannan aiki na ziga mace ta gudunma mijinta, mun gano wannan, a ce ta je ta kai ƙara a ce a raba aure ko wani abin da ya kama da haka to wannan aiki haramun ne duk malamai sun haɗa kan shi to amma wannan hadisin shi ne dalili akan haramcin wannan malai ce ba shi ba ne to sai malai ce fa innahu ya haramu alal muslim lalle haramun ne ga musulmi an yi tasabbaba fi tafriqi bainar rajuli wa mar'atihi ya aikata abin da zai raba tsakanin mata da mijinta kun gane wannan ko da ko menene ko da da kalma ko da kallo ko da aiki ko da menene haramun ne mutum ya aikata abin da zai sabbaba mutuwan aure mala ya ce walal asaf abin ma abin takeici fa inna hadhal amalul munkar wannan mummunan aiki kadinta shara fi awanitil akhira ya yada a wannan zamani na ƙarshe-ƙarshe bibiladina mala ya ce a garinmu wa khasatan fil qura al aryaf musamman a garin aryaf fa innahu yaksiru jiddan yaqul talaq bayna ar-rajul wa zawjihi saki na abkuwa mai yawan gaske tsakanin mata da mijinta wa iza masu ila an sababin ra'isi da za ka je kai tambaya wai menene dalilin ma da ya haifar da wannan sakin, fit talaq, me ka wannan sakin haka, ta ji da fil haƙiƙa, in kai bincike haƙiƙanin abin da zai bayyana maka, anna hunaka rajulan harradal mar'a ala talabi talaq, za ga akwai wani ne, wanda shi ke ziga matan, akan ta nemi saki min zauji ha ga mijinta, wa annahu wa'adaha bizawaji minha. ha. yi mata alkawarin zai aure ta, wa imta'iha zai mata komi da take so, za ta ji daɗi zai yalwata mata zai zai ganin ba iyaka. Ya ziga ta musamman a wannan lokaci, da za ka ga waya ya yi yawa hanyoyin sadarwa sun yawa, to sai kasance matan fasika ce, sai ta rika ansa wayan wani miji a waje. To a wajen wannan ansa wayan ne sai su rika irin waɗannan alkawura. har ya zige ta ta tada fitina aure ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai mala yace irin waɗannan ne ke faruwa wa qad auqa hadha kaseeran minan nisa indana mala yace wannan abin ya jefa da yawa daga cikin mata a wajenmu fi hufratit talaq a ramin saki bal hadha harrada kathiran min az-zawjati ala at-tamarrudi ala azwajihinna wannan ma ya sa da yawa daga cikin mata kangare ma mazajensu ka rasa wai me ke faruwa ne shi za kuke ganin da yawa daga cikin mazaje ke kyaman matansu su je makaranta da yawa daga cikin maza ke kyaman matansu su yi aiki saboda irin waɗannan abubuwan da suke faruwa yana zama da ita tsakani da Allah ita kuma da yake fasika ce sai ya kasance hankalinta na can wani waje tana sauraron wasu wata la'ananniyar ma ba wai wasu maza ne a waje suke mata wannan ba a ƙawaye ne wata kuma ‘yan uwanta ne ma na jini gano wannan da kyau ku akwai wanda kawai matsalan za ta ga cewa ita mijinta bai kai mijin wance ƙanwanta ko yarta ko ‘yar uwarta samu ba to sai ta ga a'a ya za ta zauna wannan tana jin daɗi tana shan wahala saboda haka kawai a yi mutuwan kaka kawai. Mun gano wannan da kyau ko? Za ta ta yin abubuwa iri-iri fatan da shi ne wannan auren ya mutu, si ɗaya, don dama haka hasada yake. Kun gano wannan? Wanda zai ce, To, ai, suna da alaƙa na jini, alaƙa na kaza, karka damu da wannan. Idan wutan hasada ta taso, ɗa ma na ma uba hasada, uba ma na ma ɗa. Da walantana kuma tsakanin ma'aurata. Duk waɗannan abubuwan suna faruwa. ɗan abin da bai ta kara karya ba ko sai ta ta ziga ta, ta ta ziga ta, ta ta ziga ta. Abin da kai ci wata sai ta ga wai a to dan mata kashe aure sai menene? Ai ba wani abu bane. Kanta farau duk waɗannan abin yana daga cikin alaman fasikanci ya mamaye zuciyar mutum. Muna gane wannan da kyau ko? Kun ga zamantakewa? Wallahi babu zaman da ba haƙuri ake da shi ba a duk duniyan nan. mun gane wannan hatta zamantakewan gidan annabi in kun karanta qur'ani da sunna za ga annabi haƙuri yake matan ma duk haƙuri ake saboda in kun ga an raye rayuwa da mutum yake so ko to aljanna ya shiga yau da za a ɗauki muƙami mafi tsada shi na shugabancin ƙasa a ba mijinki sai kin yi haƙuri wani muƙami ne za a ce ma an ba wani ki ce kin yi tinƙaho da shi shi na ce a ba mahaifinki ko kina kallon gidan zaki bar gidan dan na san kwanan nan shugaban ƙasa ya aurar da yar goyen shi ko tana kallon gidan dole ta bar shi haka ne ko ba haka bane ke mace ce haka Allah madaukin sarki ya tsara mai ki zauna amma sai su ga su ba nan suke so ba yanzu na sa a cikin gwamnoni wanda suka gabata akwai gwamnan da yana aure da matan suna zaune kalau ya je ƙaro aure aka waye gari ita wannan da ita ce first lady a jihar wancan ta zo ta haye kanta haka ne ana nan ana nan wata ma ta zo ta haye kan wata ana nan sai aka koma ana rabawa a wannan watan ke zake first lady a wancan watan ni zan yi mun gano wannan da kyau ko to su kuma wasu mazaje da Allah madaukin sarki ya sa albarka a aikinsu to su sai suka kashe ma ofishin da aka tambaye shi kai baka ga kaunan mata ne da goyon bayansu ya ce a'a matan shi ne ba matan jihan ba ne na ba ta mun gano wannan da kyau waɗannan Allah ya sa albarka cikin ayyukansu ne shi yasa kafin ka je gidan shi akan hanya dama da hagu ko ba a gaya maka ba za ga inda kuɗin jihan suke ina fatan mun gano wannan da kyau wannan gaskiya ne a faɗe ta ko an ƙi ko an so don wani mutum ya tambayi ina kuɗin da aka baku ya ce na shekara hudu ko na shekara takwas inda na shekara hudu ne a zo a gansu na shekara takwas kuma kuna tare ka tambaye shi mun gano wannan da kyau ku wannan abubuwa Allah yana cikin matsala zaki ce wallahi ni ina son zauna ni kadai kadai kike Aisha ta fi ki daraja kuma Aisha mahaifin Aisha ya fi baban ki daraja amma sai ta zauna da kishiya takwas duk da darajanta waya mahaifin Aisha Abubakar ne ni abin da nake faɗi kullum ko mala albani yana faɗin wannan har ya bar duniya shine mace in ta ci kan mace ba ta tsoron gishiya wallahi malam ta zo mana ai ba kokowa za a yi ba mun gano wannan da kyau ko me za a yi kyautata ma miji ne kyautata mashi ke ma in mace ce kyautata ina fata mun gano wannan da kyau duk da dai ba a rasa wannan to amma wallahi taka tsantsan shine abin da ya kamata kawai amma wai a zo ana ziga ana ziga matanka kai baka sani ba ita kuma ta yadda kaga a duniya babu maciyar amana gaba ɗaya irin wannan matar da zamantakewa ya zama babu aminci wallahi domin kamar yadda Kur'ani ya siffanta mata ne da mazan ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun kai sutura ne gare ta ita ma sutura ne gare ka to sai aka waye gari ita cin amana take yi wannan suturan da ake hange cewa ita sutura ce gaba da shi ba suturan ba ce ga kenan akwai hadari a cikin wannan harka shine malai yake nasiha yake ce a garinsa abin da ke faruwa kenan tana nan ana ziga ta cewa ai in kika fito kika zo ai akwai kaza akwai kaza kakki damu ita kuma da yake fasu kaci ta nan tana sauraron waɗannan abubuwa shikenan kawai sai ta tada fitina ta kima mijin biyayya shine sai mala yake cewa bal haza harrada kasiran min zaujat wannan mugun abin ya tunzara da yawa daga cikin mata ala tamarrudi game da kangarewa ala azwajihinna ga mazajensu malam sai yake cewa lima'arifatihinna saboda matan an riga an sanar da su cewa annahunna idza tulliqna cewa muddin an sake su fa innal asharati minar rijal akwai mazaje dubunnai fintizarihinna wasu nan suna jaranta li zawaji minhunna saboda su aure su zaka ji matanka tana maka barazana wani lokaci irin wannan na tattauna da mutane da yawa akan waɗannan abubuwan tun kafin yanzu sai ka ji mace tana cewa in ma ka sake ni akwai da yawa ma jira suke mun gano wannan sakarya ta kasa fahimtar rayuwar yau ko ta fa canza yanzu ba wannan aiki kallo ba yanzu me mijin ma ya aka ƙari kun gano wannan da kyau ko ya ake rayuwar balantana ke ce wai aikin kin fita wai da yawa ma na nan suna jira ji malamin ne yanda yake magana yanda ka san a garin ne yake yi wai da yawa ma suna nan suna jira sake na ka gani ana sakinta kuma sai ta shiga layin banza shi ne sai a ce wai an zo an yi bonanza ranar jiya na ji a kaduna aurar da zaurawa ɗari ku gano wannan da kyau ku duk waɗancan ɗarin ba su da gata ne ɗari uku dubu uku dubu kaza da ake a kano duk ba su da gata ne jama'a rayuwar nan ko rayuwa ne ake yi na ba juna uziri da haƙuri wallahi idan abin ya zama ba makawa wannan an san ba makawa ne kin yi matukan haƙuri ya yi matukan haƙuri abin ya fi ƙarfin ku duka to sai ya zama ya faɗo a bisa wannan to ba matsala sai miki fatan alkhairi amma wallahi irin waɗannan abubuwan ku mata suna yaudaran kansu kai bawar Allah ta gaya min wai wani ya yaudare ta kashe aurenta ta fito kuma ya wulakanta ta wadda Allah malam aka je wajen wa'azi a rika wa'azi akan irin waɗannan maza wanda ba su ka alkawari na ce me alkawarin shine sai ta gaya min na ce to yanzu sai ki je ki roki tsohon mijinki ya gafarta miki ta ce wallahi mala abin da kunya ne ita ba za ta iya ba to ki karan wannan a kotu ki ce cin da yasa kika fito kotu ta tarsasa shi sai ya aure ki ko ya ki ko ya so ku gano wannan da kyau ko ko ya ki ko ya so ai haka ta ce to ai ta bata san ba ma ta da kuɗin da za ta jinci a ba kina ce zan je roƙi mijin ya dawo da ki ta ce ta yadda na je na sallama da bawan Allah nan ya zo muka zauna aka mai da magana ya ce wallahi malam in ka tambayin dalilin wannan matsalar laifin ta mai ce tun da yake ba ta taɓa mai laifi ba ya ce amma kullum abin take cewa ya sake ta ya gani dubu na jiranta kai ɗin kaza tana ta waɗannan abubuwan kai ran nan kawai ya gaji sai sake ta ya sake ta ana sa ran dawo dawo dawo har ta gama idda kawai yace sai ji labari ashe wani ne yake ziga ta ce saboda haka sakamakon wannan cin amanan da take yi shi kuma wallahi ba zai iya zama da mai cin amana irinta ba an gano wannan da kyau ko saboda haka kawai malam ayi haƙuri ina gaya maka wannan magana ya kai shekara bakwai da yinta har yau ta nan tana jiran mazaje dubun nan nan gano nan da ku cin amana shi matsalan shi kenan yasa mata ku kula inda kika samu kika zauna wallahi hakuri ake yi an san abin da ya kamata a yi muku ba shi ake muku ba wallahi kowa ya san haka amma me yake haifar da wannan halin ƙasan ne yanayi ne ba wanda bai son ya kyautata ma iyalin shi a ce tafi kowa amma kun ga halin yau Allah ya haƙuri ake yi halin haƙuri ake yi shi sa wannan da ke ganin shi wulaƙantacce to ɗauko karin maganan malam bahaushe yake cewa da sabon gini gwanda yaɓe shi wannan ɗin da dai kika samu da aka ƙu'uta aka rufa mu juna asiri aka yi to ɗan abubuwan da ake ganin ya lalace a ɗan kwaba ƙasa ƙara yaɓe shi a haƙura ki ce wa bari ki kashe a je a wani sabo ku yi haƙuri kun gano wannan da kyau ku yi haƙuri shi yasa har kullun annabi yake jin kunnen maza yana cewa wastausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa da mata kuna kyautata musu saboda wallahi annabi ya san mata suna da haƙuri kuma suna haƙuri akan zamantakewa to amma sau da dama ka sa abin da ke cutar da mace bakinta ne wallahi bakinta ne in ka ji mata da miji suna faɗa ko baki ya ja mata duk laifin da ta yi in ta shuru ma'ana yana mata faɗa ta shuru ba za a sake ta ba ba za a buge ta ba amma wallahi ta yi magana sai ɗaya ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau in ta yi magana ɗaya sai ya faru shi sa wani daga cikin angwaye da ya aure daren fari abin da ya gaya matan kenan la tantiki fi saurati hina aghdabu in kin gana tun zuro to kake magana zai gama faffakin shi ko da ce ni ke wulakanci ina magana kina ji na ki shiru ki lakwab zai gama zai tafi in ya dawo ya gama hucewa zai sauka amma yana magana kina bashi ansa yana magana kina bashi ansa yana magana kina bashi ansa to kage yana matsowa to in kina to in kin ga yana matsa sai ki kafa mai nashi ban baki ba in ko kika tsaya na rantsi da Allah suke sha mamaki saboda abu na ƙarshe da namiji ya tsana shi ne ya faɗa a maida mashi. Ko tsakanin abokai ne suna cacan baki in ɗaya ya shuru ba za a faɗa ba. Kun gano wannan da kyau ko? Amma in akwai tankawa akwai me? Wallahi kafin ya farga kawai zai ga bakin shi na jini. Ko da kuwa wanda aka fasa ba bakin ya fi wanda ya fashin bakin ƙarfi ne. isa waɗannan abubuwan duk ga nan ba daɗi wallahi yanzu ga malar daga misira yana gaya mana ga abin da ke faruwa su ma can kenan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga wannan fitina to sai mala ya ce wa inni unashidu ahlul ilm mala ya ce ina magiya ina roƙon arziki ga malamai wa da'awa da waɗanda suke harkan da'awa fi hazal bilad a wannan garin wa khasa fil aryaf musamman ma aryaf fi hadhihi bilad a garuruwan musulmi an ya ƙumu su tsayu mata rajulin wahid tsayuwa irin na mutum ɗaya shine tsayuwan daka littahadiri min hadhal amal al akan wannan aiki mai muni alladhi kathiran ma la yuhmadu uqubahu wanda in ya faru ko wallahi ba a gode ma ƙarshen abin da zai je komo namijin da ya sakin ya je shiga nadama ba wanda ya taba saki bai nadama ba ita da aka saka walla sai ta yi ko da ana cutar da ita ne sai ta gwammace kai gari gidan mijinta dai da gidansu ko me yake mata gidan nasu mun gano wannan da kyau ko wallahi komin daukakan da ke gani a gidansu sai ta gorin ina da ma dai tana gidansu gidan mijinta ya ta hakura dai da wannan mun gano wannan da kyau ko akwai matan da mun je ɗaura aure a Kaduna ta san ni gidan ita ma ta gayyace ni muka ci. Ta ce ita wannan auren tana baƙin cikin shi, ƙaninta ne zai aure. Ta ce wanta da ya tashi aure ɗakin da aka bata bayan sun rabu da mijinta aka ce ta bar ɗakin ta koma wani ɗaki. Haka ta kwashe kayanta tana kallo gidansu ne gidan mahaifinta ne ta koma wani ɗaki wanta ya shiga da matan shi. Yanzu ƙaninta ne zai aure an ce ta kwashe kayanta ta koma wani ɗaki kuma. na ce kin kusa kawo maki haya a wani waje don na ga kaninki ne ya fara tasowa ta ce kuma wallahi mala in ka ga ɗan abin da ya shiga tsakana da mijina ba yawa ni da a koma mana ce to mahaifinmu ya ce shi ba zai iya mai magana ba ba wanda zai iya mai magana ce ni zan mai kuma unguwansu ɗaya fa masallacinsu ɗaya na jira kai sallar la'asar aka nuna mun shi ne mai magana ce Allah kamar da matanka mana ita ran da ta shida za ta da ɗakin ta nan ta dawo gano wannan da kyau ne to ta gama idda sai an yi sadaki sai an ɗaura aure sai an yi menene ce ba matsala zai yi na zo ne mata magana ne baban magana ce shi ma Allah ya gaji da shi a gidan nan ya ce wallahi yaron nan wulakanci yaman saboda yaron shi ne kuma har yanzu da ake abin yaron shi ne a wajen aiki, kuma bai da amintaccen yaro kamar shi har yanzu. Ya ce wulaƙanci yaman, shi sa kawai nace ni ba zan mai magana. Cin da dai yanzu kai mai magana ya ce to shikenan. Yaushe yake son ci a ba wata dage-dage Allah kai mu gobe. Ɗaura masa aure da safe sa sanar da za su tare. Kana nan za ka ta kwashi kanta za ta tafi. Ganon nan da kyau. yake da aka aka daidaita ne mai fada ne mata fada ya ce wallahi tun da ta bar gidan nan gidan shi su kurkuce gano nan da kyau ya su kurkuce gidan shi kuma yana ganin ba zai yi magana ba saboda ta mai laifi shi kuma uba yana ganin ya fi karfin ya mai magana ba zai yi ba ita kuma tana nan tana makanta azaba ana azabtar da ita kuma shi ma cin yana makan shi azaba kalle waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye. Allah babu daɗi mijinka ga yana cikin damuwa, yana cikin kunci bai jin daɗin rayuwa sam, bai cikin natsuwa. Ita ma matan haka, kowa ma haka yake, sakamakon kawai son zuciyan wasu. Wa hazihi zikira, mala ce wannan wa'azantarwa tunatarwa, wa zikira tanfa'ul mu'minina, wa'azi ko na amfani ga mumine ne kawai. wanda ba mumini ba duk wa'azin da kai mai Allah ba zai ji ba Allah ya sa mu dace to sai malam yake cewa wa yuguni anhu abin da zai wadatar da mu daga wancan hadisin da bai inganta ba na 98 din can hadisu man khabbaba zawjata mri'in shine hadisin annabi da yake cewa duk wanda ya ziga matan wani aw mamlukahu ko kuma ku yangan shi falesa minna wannan bai tare da mu tab to in baka tare da annabi kana tare da wa eh da wake tare annabi ya ce kai ba nashi bane shi ba naka bane saboda ka ziga matan wani ko bai wan shi wa sayati takhrijahu qariban insha Allah ta'ala mala yace takhrijin hadisin na nan zuwa nan gaba kadan zamu karanta shi duk wanda ya abin da ya ziga matan wani ta kishi ko ta mai tawaye ko da fa irin yanda kishiyoyi ne suke ɗaya ta ziga ɗaya ta rika mijin iskanci sun shiga ciki ko mahaifiyanki ta ziga ki ko yanki ko kanwanki ko wani naki su ziga ki ki dauki wannan duk sun shiga ciki malam zai mana magana gashi na kasa mun gano wannan da kyau ko dan ina mamakin hankali irin na mata yin dawo daga gaya masa magana sai su dauka ko da ke wasu mazan ma haka suke cikin lakcin da nema mata da ke taken fahimtar juna shine aure akwai mutumin da ta rikice tsakanin shi da matan shi abubuwa ba zaman lafiya aka ƙi fahimtar juna sai ya samu wani sakaran aboki ya ce alagafarta aboki ga abin da matata take min sai ce kai maganin ta ce ta yaya ya ce sakinta za ka yi sai ka ce koman a hannunta ta ji sha-sha-sha ya yi kuwa yana sa ranta ta ce ta da za ta da don cewa irin wannan cewa ake yi ka sake ta ka ce ran da ta ga tana son ta dawo ta dawo shi ne kuma a hannunta yana sa ran ta dawo ta dawo ta dawo har ta kusan gama idda sai ya same ta baiwa Allah to ya ta ce a aini Allah ya taimake ni dama ba son ka nike ba Allah ya kwace na fita kenan shi ne tafi wajen Aminu a shankiti da Allah yanzu yaya za a yi ce kai wannan babban magana ne ya ji ana neman fatawa yaya zai yi ya za ka yi kaga harkar sai an hada da malamai kenan da ya yi abin da ya kamata duk wannan biye-biyen zai je ya yi ta ce a sake daga ce ba zan yi ba don ina ganin mutane suna wauta ko zai ce ta ce in sake ta din bana in ni na haihu da kai da ita waye gaba da wani in ta ce sakanni ka sake ta tana gaba da kai umarni ta baka sai ka ce ba zan sake ki ba sai ran da nake so mun gano nan da kyau sai ran da na ga dama ina fatan mun gane na ki in yi din yi man kaza ba zan yi ba siyarin da nake so to shine amma kawai kafa za ta ni zaki mai shigantaka ko ni ko eh to shikenan zaki san na haihu to je ki kaza yana wucewa daka kuma sai shiga nadama saboda fushin na lokaci ne in mutum ya fushi bai yanke hukunci ya dauki mataki kan fushin ne kana sai kai nadama Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum